بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله عز وجل وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yau muna sha shida ga watan sha'ban shekara ta 1441 hijira ta manzan tsira annan muhammad sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa madina shine kuma ya yi daidai da tara ga watan hudu shekara ta 2020 shekara miladiyya za mu ci gaba da karatu ne insha Allah ta'ala a cikin wani littafi namu mai albarka littafin riyadu salihin wallafar babban malami abu zakariya muhyiddin yahya bin sharaf annawawi Allah subhanahu wata'ala ya ci kansa da rahama satin da ya gabata mun tsaya ne a ƙarshen babu fadli suhuri وتأخيره ما لم يخش طلوع الفجر بابا دا يتتونا game da falalar sahur da kuma falalar jinkirta sahur matuƙar ba a jin tsoron bullowar alfijir wannan shi ne babin da muka dakata a kansa za kuma mu tashi a sabon babi babu fadli ta'ajilil fitri وما يفطر عليه وما يقوله بعد إفطاره باب زي بيان قبل فللر gaggauta buɗe baki wa ma yuftiru alaihi da abinda mai buɗe baki zai yi buɗe baki da shi wa ma yaqulu ba'da iftarihi da abinda mai buɗe baki zai faɗa bayan yayi buɗe bayan yayi buɗe bakin nasa wannan babi zai tattauna abubuwa ne guda uku kamar yadda malam ya ambata abu na farko shine falala da take cikin yin buɗe baki da zarar rana ta faɗi abinda ake bukata a buɗe baki shine a gaggauta shi ba a bukatun jinkirta shi da zarar za ka iya tantance faɗuwar rana to rana tana faɗuwa ka samu wani abu ka sa a cikin ka wannan shine sunna ta annabi tsira da aminci su ƙara tabbata a gare shi abu na biyu kuma me ya kamata ka ci ko ka sha lokacin da za ka yi buɗe baki shi ma shari'a ta karantar da mu akwai abubuwa da annabi tsira da aminci su ara tabbata a gare shi kwadantar da mu cewa idan za ka yi buɗe baki ka samu kaza ka ci ko ka sha idan bai samu ba ka samu kaza idan wancan ɗin ba bai samu ba tsallaka ka samu kaza abinda da ake so shine ka samu wani abin da za ka sa a cikinka abu na uku shine bayan ka riga ka buɗe bakin kuma akwai addu'a da shari'a ta koyar da mu za mu faɗa bayan mun riga mun yi buɗe bakin to kaga daga wannan babi za ka fahimci cewa dukkanin addu'o'i da shari'a ta koyar wanda ake karantawa bayan buɗe baki ana karanta shi ne bayan ka ci abin da za ka ci lokacin da ka buɗe bakinka daga wannan babi ne yan uwa za mu fahimci cewa dukkanin addu'o'i da shari'a ta koyar wanda za a karanta su bayan buɗe baki ana karanta su ne bayan ka samu wani abu kasa a cikinka wasu sukan fahimci cewa ita addu'ar ake fara yi sannan a ci abincin da za a ci ko kuma a buɗe baki wannan kuskure ne abinda ake fara yi shine sai ka ci abin da za ka ci abin da yake hannunka sai ka yi bismillah ka kai shi bakinka ka ci sannan kuma sai ka karanta abin da za ka karanta na addu'a Allah subhanahu wata'ala ya samu dace hadisi na farko a cikin wannan babi an sahal bin sa'ad radiyallahu anhu anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qala لا يزال الناس بخير ما عجل الفطر متفق عليه wannan hadisi an karɓo shi daga sahabi sahal ibn sa'ad as-sa'idi yarda Allah ta ƙara tabbata a gare shi ɗaya daga cikin sahabbai na annabi tsira da aminci su ƙara tabbata a gare shi yace anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam haƙiƙa manzan Allah tsira da aminci su ƙara tabbata a gare shi ƙala ya ce la ya zalun nasa bi khairi mutane ba za su gushe ba a cikin alkhairi mutane ba za su gushe ba alkhairi yana samunsu alkhairi yana riskarsu ma'ajjalul fitra matukar suna gaggauta buɗe bakinsu wannan hadisi bukhari da musulmi ne suka fitar da shi annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya gaya mana cewa al'umma ba za su bushe ba a cikin alkhairi matukar za su rinka yin buɗe baki a cikin gaggawa abinda ake nufi da buɗe baki a cikin gaggawa shine da zarar rana ta faɗi abinda ake nufi da faɗuwar rana shine da zarar a wannan ƙwallon ranar haskanta ya riga ya bushe babu shi saura jajajajen nan to rana ta faɗi wani lokaci za ka ga rana ta faɗi amma kuma da ragowar haske a gari kamar yanayin da muke ciki a yanzu za ku ga lokacin da ake fara kiran sallah a masallatai rana ta riga ta faɗi amma idan ka duba za ka ga akwai ragowar hasken rana ko kuma akwai ragowar hasken gari duhu bai gama shiga ba to ko da akwai ragowar haske a gari matuƙar rana ta faɗi shari'a ta baka dama za ka sha abin sha ko ka ci abinci domin ka sauki azamin da kake ɗauke da shi annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya gaya mana cewa mutane ba za su bushe a cikin alkhairi ba matuƙar za su rinka gaggauta buɗe baki malamai suka ce mafhumul mukhalafa na wannan zancen shine mutane za su kasance ko ba za su gushe ba a cikin sharri matuƙar za su rinka jinkirta buɗe baki shi ne mafhum na magana aka ce mafhumi shi ne menene aka san maganar tun da annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya ce mutane ba za su gushe a cikin alkhairi ba matuƙar suna gaggauta buɗe baki to sai ka fahimci cewa idan kuma mutum baya gaggauta buɗe baki fa shi kuma ba zai gushe a cikin me ba a cikin sharri kamar yadda ya faru ga ɗaya daga cikin firkoki na ɓata su ne firka ta rafi ba ɗan shi'a wanda su ba sa buɗe bakinsu idan sun yi azumi sai dare ya shiga sai dare ya shiga ba sa cin wani abu idan suka ɗau azumi tun lokacin da alfijar ya keto illa idan tabakacin nuju sai lokacin da taurari suka fito tarwai suka fantsama a sama to a wannan lokaci ne suke iya cin abin da ya sace amma a da rana ta faɗi da ragowar rana misali kamar yanzu ba sa cin wani abu suna yin hujja da faɗin Allah maɗaukin sarki sun ma'atin musiyama ilallai suka ce abinda Allah maɗaukin sarki ce shine ku cika dare sannan ku cika azumi zuwa dare suka ce tun da dare aka ce to dare baya shiga sai lokacin da duhu ya fara shigowa shi yasa dan mutumin da ya ci abinci kafin duhu ya shiga su a da su ta shi azuminsu ya kare azuminsu ya kare to shi sa ba sa cin abinci sai dare ya riga ya shiga to kun ga wannan abin da suke yi ko shakka babu kishiyar alkhairi ne mai kishiyar alkhairi shine sharri ta fuskoki guda biyu fuska ta farko shine sun yi watsi da sunnar annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi a bayan bayansu annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi shi ya faɗi hadisin kuma waccan aya da suke hujja da ita shi Allah madaukakin sarki ya saukarwa da ita to shi ya kamata su fara kallo ya yake yin aiki da wannan ayar da Allah ya saukar da ita wannan irin aiki da ita shine yana aiki da ita ne da zarar rana ta faɗi sai ya ci abinci baya bari sai dare ya shiga sallallahu alaihi wasallam to kun ga sun dauki hatta aikin wanda Allah madaukakin sarki ya bawa ayar da suke hujja da ita sun yi watsi da shi ko shakka babu wannan aiki nasu sharri sannan abu na biyu da suke yi wanda shi ma sharri shine azabtar da kansu mutum ya dau azumi tun lokacin da alfijir yake to rana ta faɗi shari'a ta baka dama zaka iya cin abinci amma su sun kici za su ci gaba da azabtar da ransu da yunwa ta baba gaira baba dalili baba lada a ciki sai dai ma alaki me yasa alaki zai shigo saboda saba wa sunna ce ta annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi shi yasa maimakon su samu wani abu na lada sai mutum ya samu alaki ita bid'a haka take yan uwa wato lokacin da mutum yake wani aiki na bid'a wanda yake gani lada yake bukata a ciki saba wa umarni na annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi akwai na farko akwai wahala a cikin wannan aikin za ku ga duk aikin da yake na bid'a ne za ku ga akwai wahala a cikin su sannan na biyu kuma ga alhaki a cikin saboda saba umarni na manzon tsira annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam to shi sa za ku ga wannan sharrin guda biyu duka sun tabbata ga duk mutumin da ya dau aqida irin ta Aisha cewa shi ba zai ci abinci ba sai da shi sa yan uwa abin da yake na goninta da burgewa shine da zarar kayi azumi in dai rana ta riga ta faɗi ka ci abinci ba daidai bane mutum ya ce bari ya bari sai yi sallah ko kuma ya ce shi baya jin yunwa ko abin da ya kamata ka a ba abin da ake bukata kana jin yunwa ko baka jin yunwa ba karya azumin a wannan lokacin shi kansa ibada ne ka ci ka ci abin da zaka ci ba sai ka samu abin da zaka ci cika ma ciki ba ko menene ka samu ka sa a bakin ka da niyyar me koyi da sunna annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi zaka samu lada insha Allah ta'ala shine abin da ake bukata saboda haka alkhairi ba zai gushe wa wanda al'umma ta manzon tsira annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ba matukar suna gaggauta buɗe baki da rana ta faɗi kun ga aka shine na me na sahur shi sahur abin da ake so shine kai me ka jinkirta shi kada kai sahur sai dab da alfajir ya kusa ketowa shine abin da ake bukata amma shi buɗe baki ba sai aka ce ka gaggauta shi da zarar rana ta faɗi ka yi kokari ka samu wani abu ka sa a cikin ka Allah madaukakin sarki ya samu dace hadisi nabi a cikin babin wa an abi atiyata qala dakhaltu ana masruqun ala aisha radhiyallahu anha wannan hadisi an karbo shi daga Abu Atiya ɗaya daga cikin tabi'ai yake cewa dakhaltu ana wa masruqun dani da masruq mun shiga ala aisha radhiyallahu anha wajen uwar muminai na na Aisha yarda Allah ta ƙara tabbata a gare ta da shi atiya da masruq dukkaninsu manya ne daga cikin malaman tabi'ai wanda ɗaliban sahabbai ne to sun shiga wajen da na'isha ne a matsayinta na malama don su yi tambaya cikin abin da ya shige musu duhu na addininsu faƙala laha sai shi atiya ko shi masruq ɗaya daga cikinsu sai ya ci da na na'isha faƙala laha masruqun hadisi ma ya yi ta'ayini sai shi masruq yace da Aisha rajulani min ashabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam mutane ne guda biyu kowanne ɗaya daga cikin su yana daga cikin sabon annabi tsira da aminci su ƙara tabbata a gare shi kilahuma la ya'lu 'anil khair dukkanin su kowanne ɗaya daga cikin su baya taƙaitawa wajen aikata aikin alkhairi kowanne ɗaya daga cikin su mai rige-rige ne wajen ya ga ya aikata aikin alkhairi kowane ɗaya daga cikinsu mai gaggawa ne ya ga ya aikata aikin alkhairi shi ne laye alƙan alkhairi kowane ɗaya daga cikinsu an shaide shi wajen alkhairi da kuma son aikata alkhairi a haduhuma ga ayyukan da suke yi ɗaya daga cikinsu yu'ajjilul maghriba wal iftara yana gaggauta sallan magriba da kuma buɗe baki da azumi kenan ma'ana da zarar rana ta faɗi ɗaya daga cikin sabon na guda biyu da suke tambaya a kansu sai sauri ya buɗe baki sai gabatar da sallar magariba domin a samu nutsuwa a je a gabatar da buɗe baki a cikin kwanci hankali wal akharu shi kuma ɗaya sahabin abin da yake shi ne yu'akhiru al maghriba wal iftara shi kuma yakan dan jinkirta sallar maghriba yakan kuma jinkirta al iftar shine buɗe baki baya yin sallar maghriba da wuri kamar yadda baya yin buɗe baki da wuri to shine suke tambaya a a cikin waɗannan mutane guda biyu wanne ne a cikinsu ya dace da suna ta mazan tsira annan muhammad sallallahu alaihi wasallam faƙalat sai da na'isha ta tambaye su kamun ta ba su amsa ta ce mai yi ajiyar maghariba wal ifkara a cikinsu wane ne yake jinwai yake gaggauta buɗe baki yake kuma gaggauta sallan maghariba ƙala sai shi masuruk da ya tambayar ya ba ta amsa ya ce abdullahi ya'ani ibn mas'ud yace shine abdullahi dan mas'ud ma'ana abdullahi dan mas'ud shine wanda yake gaggauta bude baki yake kuma gaggauta sallar magriba fa qalat sayyida aisha tace haka ba kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yasna'u haka annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya kasance yana aikatawa me ya kasance yana aikatawa yana gaggauta buɗe baki yana gaggauta yin sallar magriba shine sunna ta manzon Allah tsira da amince tsara tabbata a gare shi ma'ana abin da yake so ya gaya maka cewa sahabbai ne guda biyu kowanne ɗaya daga cikin su duniya ce mai shaida mutumin kirki ne bawan Allah ne salihi ne mai son aikata alkhairi sai dai kuma suna yin wasu ayyuka guda biyu ayyukan nasu kuma hannun riga ne to shine suke so su ji a'a tunda su ɗalibai ne a matsayinsu na ɗalibai iliminsu bai kai su tantance a cikin waɗannan guda biyu yake yin daidai ba kuma kowane ɗaya daga cikin waɗancan sabai malami ne kuma ya san abin da yake na addinin na al'amarin addininsa to shine sai suka bari su garzaya wajen wata malamar irin waɗancan ita ta tantance musu a cikin waɗannan mutane guda biyu yake yin daidai shine sai suka tambaye ta cewa ɗaya daga cikin su abin da yake shine da zarar rana ta faɗi sai ya buɗe baki sai ya sallama gari shi kuma ɗaya daga cikin su idan rana ta faɗi yakan ɗan jinkirta kaɗan sai ya buɗe baki sannan sai sallama gari ba a cikin suwa yake yin daidai shi ne sai da ta tambaye su cewa wane ne yake gaggauta buɗe baki yake kuma sallama gari ba a gaggauce ko kuma yake gaggauta sallama gari ba ba sallan yake yi da sauri ba yana yin ta ne da zarar lokacin tashi shi ne sai suka ba suka ba ta labari cewa shi ne abdullahi dan mas'ud shi sai ta ba su amsa a dunkule cewa haka annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ke aikata ma'ana na farko abin da za mu fahimta a cikin wannan zantuttuka yan uwa shine mutane guda biyu malamai sukan yi saɓani akan matsala guda ɗaya wanda kowanne ɗaya daga cikinsu kuma mai ilimi ne ba ya yi wannan abin bane da jahilci ko da son zuciya a'a ya yi ne da wani ijtihadi nasa ko kuma da rashin sanin nassin da wancan shi ya sani yake aiki da shi Allah ya sa an fahimta maybe nassin da Abdullahi dan Mas'ud ya sani yake aiki da shi shi wancan sahabi da yake jinkirta bai sani ba inda ya sani kuna gani zai fito na fito da sunna annabi ne yana da aminci tsara tabbata gare shi ba zai ba ba zai ba zai yi gaggawa don aikata to shi sa wa dole ne inda aka samu sabani na malamai to ba abin da ake cewa a ƙa'ida ta addini shi ne kawai ka je ka zaɓi wanda ka dama ka yi aiki da shi ba ba shi ne daidai ba don wasu sukan ɗauka cewa da zara an ce ai kaza saɓani ne ai malamai sun yi saɓani fihi ƙaulani akwai zance biyu akan sai su ɗauka to ƙaulanin nan kowane ɗaya daga ciki ka ɗauka shi kenan yayi to yanzu misali a ce wannan abin da muka kawo a cikin wannan hadisi yanzu yanzu sai a ce duk wanda ka dauka yayi kenan an fahimta duk wanda ka dauka a ciki yayi ɗaya daidai ne ɗaya menene ɗaya kuskure ina fata an fahimta to na soshi na shari'a haka haka suke duk inda aka yi saɓani to sai ka kalli wanne ne ya fi ƙarfin dalilai sai ka bi shi wancan wanda ba shi da dalili a cikin malamai shi kenan sai ka masa addu'a da fatan alkhairi sai ka ban masa zancen sa ba za ka yi aiki da shi ba ba za ka faɗi bakan magana a kansa ba ba za ka yi raddi na rashin kyautawa a kansa ba saboda alalƙalla ya gabace ka ya fi ka ilimi ya fi ka tsoron Allah da sauran abubuwa da dama amma me yasa bai yi aiki da abin da kai ka sani ba yanzu saboda maybe nasin bai zo masa nasin bai zo masa shi sa malamai suke rubuce-rubuce akan bawa malamai irin wannan uzuri cewa duk lokacin da malami ya yi rubutu wanda ya kai matsayin mujtahidi ya faɗo ana ba na kuskure to sai a ɗauki abin da yake na kuskure sai a je a gefe sai a masa addu'a ba za a aiki da shi ba amma kuma ba za a zage shi ba za a ci masa mutunci ba abin da ya kamata ne amma kuskure ne da wasu daga cikin ɗaliban ilimi suke sai kaga mutum bai tafasa ba balle ya kone amma za a ga yana nema yawan manya-manyan malamai raddi wanda duniyar musulunci gaba ɗaya ta sallama musu don tsoron Allah da ilimi amma shi za a gana kwari zai musu raddi zai faɗi wani abin da suke ba daidai ba ko zai fito da wani aibinsu da sauransu wannan kuskure kuskure ne wannan ba ɗabi'a ba ce ta ɗaliban ilimi wanda ya san abin da yake ɗalibin ilimi ko da yaushe yakan gwada ilimi ne ɗauki abin da ya dace abin da kuma bai dace bai ajiye shi tare da addu'a da fatan alkhairi Allah madaukakin sarki ya samu dace saboda haka yan uwa wannan hadisi shi ma ɗaya ne daga cikin hadisai da yake mana bayani game da lokacin da ya fi kamata mutum ya sha ruwa shi ne da zarar rana ta faɗi kamar da na mana bayani a baya ba daidai ba ne mutum ya ce zai bari sai ya yi sallah wannan jinkirin da ya ba alkhairi mai yawa ya wuce shi wannan alkhairin da aka faɗa cikin hadisin ya sabuce masa wannan hadisi rawahu muslim imam muslim ya fitar da shi qauluhu fadin annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi da yace la ya'alu fadin da na isha da tace la ya'alu malai ya fassara wannan kalma ta laya abu ya ce ai la yuqassiru fil khair kowanne ɗaya daga cikin su baya takaitawa wajen aikata aikin alkhairi kowanne mai ba da himma ne wajen ya ga aikata aikin alkhairi a cikin su hadisi na uku wa an abi hurairah radiyallahu anhu qala qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qala allah azza wa jalla ahabbu ibadi ilayya a'jaluhum fitran wannan hadisi kamar yadda muka ji shi an karɓo shi daga sahabi abu huraira yadda allah tsara tabbata a gare shi ya ce manzan allah tsira da amincin allah tsara tabbata a gare shi ya ce ƙala allahu azza wa jalla allah maɗaukakin sarki ya ce hadisi ne ko disko yawwa a habbu ibadi ilayya bayina mafiya soyuwa zuwa gare ni a ajaluhun fitaran su ne waɗanda suke mafiya gaggawar yin buɗe baki su ne waɗanda suke yin buɗe baki da zarar lokacin sa yayi malai ce rawahu tirmidhi wa qala hadithun hasan yace wannan hadisi imamu tirmidhi ya fitar da shi kuma yace hadisi ne hasan sai dai wannan hadisi yan uwa ta fuskar isnadi bai inganta ba ta fuskar isnadi bai inganta ba masu a littattafai a hannunsu kamata a ce kuna da ɗan biro ko fensir da ku rinka rubuta irin waɗannan hadisai duk hadisin da ka ce da'ifi ne sai kai ishara a kansa kaga duk inda ka gan shi ka gane shi a sheikh muhammad nasiruddin albani ya ba a fashi ya yi kuma raddi game da tahsini da imamu tirmizi ya masa ya ce a cikin wannan tasiri na imamu turmuzi akan hadisin ya ce akwai ta cewa ya ce li'anna madara isnadihi ala qurrata ibn abdurrahman huwa da'ifun li su'i hibbihi ya ce saboda dukkanin isnadin yana kaiwa ya komo ne akan wani mutum da ake ce masa qurra ibn abdurrahman dukkan isnadin hadisin zaka samu idan ya kai ya komo zaka samu wannan mutum a cikin isnadin hadisi shi qurra ibn abdurrahman mala albani ya ce kuma shi wannan mutumin a hukunce malaman hadisi sun masa hukunci akan ba'ifi ne saboda yana da raunin hadda yana da mummunar hadda baya iya rike abu kusan ɗaya daga cikin abin da yake mai da hadisi mai rauni shine kasance marwaicin hadisin baya iya kiyaye hadisi a kansa kuma baya rubuta to idan mutum baya iya haddace abu a kansa baya rubutawa ta za a tambaye shi nan gaba kuma ya faɗe shi ne ina fatan fahimta idan mutum yana iya haddacewa haddasa za ta mai amfani a gaba idan kuma mutum ya rubuta rubutunsa zai mai amfani to shi baya rubuta kuma baya haddacewa kuma an tambaye shi akai abin da zai faɗa zai kasance daidai zai kuskure da shi sa malamai irin wannan ba ta karɓa hadisi shi ba mutumin banza bane mutumin kirki ne mai bi salihi ne bawon Allah ne nagartacce akwai ibada amma duk ibada kan baka iya rike hadisin Annabi sallallahu alaihi wasallam tsara tabbata a gare shi a kirjinka ko a littafi ba za ka karba hadisi ba Allah ya sa mu dace saboda haka wannan hadisi ne da yake da'ifi yan uwa hadisi na hudu وعن عمر بن وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال wannan hadisi an karɓo shi daga sahabi Umar ibn al-Khattab yarda Allah ta ƙara tabbata a gare shi qala yace qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam manzon Allah tsira da amincin Allah ta ƙara tabbata a gare shi yace idza aqbala al-layl min hahuna wa adbara an-nahar min hahuna wa gharabat ash-shamsu faqad aftara as-sa'im muttafaqun alayhi annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ce idan aqbala al-layl min hahuna idan dare ya fuskanto ta nan wajen annabi yayi nuni zuwa ga gabas wa adbara an-naharu min hahuna yini kuma ya tattara kayan sa ya juya ya tafi ta nan wajen shine ta ina kenan ta yamma kenan wa gharabat ash-shamsu rana rana kuma ta fadi faƙad afƙar sa'iu to mai azumi ya riga ya kare azuminsa mai azumi ya riga ya sha ruwa azumin mai azumi ya riga ya kare muttafaqun alaihi bukhari da muslim ne suka rubuta abinda wannan hadisi yake karantar da mu shine abinda muke la'akari da shi abinda shari'a ta bautar da mu mu la'akari da shi wajen karya azumin da muka dauka sawa'un na ramadana ne ko na nafila shine da zarar rana ta faɗi ya ake gane faɗuwar rana shine matukar idza aqbala al-layl min hauna idan dare ya fara fuskantowa ta gabas wa adbara an-naharu min hauna shi kuma yini ya tattara nasa inasa ya kama gaban sa ta bangaren yamma ta ina rana take faɗuwa ta yamma haka ne ko yawa to da zarar rana ta tafi ta faɗi ta bangaren yamma ta riga ta faɗi ko da akwai sauran haske a gari wannan baya nuna cewa rana ba ta faɗi ba rana ta faɗi za kuma mutum kuma zai iya shan ruwa a lokacin shi sa malamai suka ce abinda annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ke nufi da afkar sa'im mai azumi ya riga ya sha ruwa shine azumin mutum ya riga ya karye ko da bai ci komai ba wa illam yanwil fitra suka ce wa illam yanul fitr ko da bai yi niyyar kare azumin sa ba to azumin nasa automatically ya riga ya kare me yasa saboda lokacin da shari'a ta ajiye masa da zarar azumi ya zo nan wajen an gama shi ya tabbata ko shi ke zarar ta riga ta faɗi ko ka ci abinci ko baka ci abinci ba wannan azumin ne da kake ya riga ya kare babu wani ziyada da mutum zai ɗauka zai samu na lada kuma a lokacin yace tunda na yi azumi yanzu an sha ruwa bari in bari sai na yi sallan magariba sannan zan sha ruwa maybe daga lokacin da rana ta faɗi zuwa yanzu na sallan magariba bayan sallan magariba zan samu ladan na musamman babu wannan azumin mutum ya riga kare ko ya ci abinci ko bai ci abinci wa an abi ibrahim abdullah bin abi aufa radiyallahu anhuma wannan hadisi an karɓo shi daga abi ibrahim shine abdullahi dan abi aufa radiyallahu anhuma yadda Allah ta ƙara tabbata a gare su qala yace sirna ma rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam wa huwa sa'im yace mun yi tafiya tare da annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi alhali annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yana azumi falamma gharib gharabat ash-shams yayin da rana ta fadi qala li ba'd al-qaumi sai Allah tsira da aminci tsar tabbata a gare shi yace da ɗaya daga cikin mutanen da suke tare da shi yace ya fulan ya kai wani annabi an bace sunansa yace inzil fajdah lana sauka ka hada mana farar farar kokunin zaki shine fajdah lana ka sauka ka hada mana dan farar farar inda zamu dan sha mu dan sanya makogarin mu saboda lokacin bude baki yayi faqala ya rasulullah sai shi wannan sahabi da annabi ya ce sauke ya haɗa musu farafaro ya ce ya manzan Allah lau amsaita da ka bari yamma ta ɗan ƙarai ma'ana abin da yake so ya ce shi ne kamar ya ga akwai sauran mai haske a gaji kun ga abin da muke tattauna a kai yanzu annabi ya ce masa so kai da musu farfaro sai ce ya rasulullahi la amsaita ai da ka bari yamma ta dan kare kalli gari fa da sauran haske ya rasulullahi kala annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ƙara mai ta masa ce inzil fatidahla nace ka sauka ka hada mana farfaro kala sai shi wani sabi shi ma ya ƙara maimaita magana sai ce inna alayka nahara ya manzon Allah bar da fito filin ga maka akwai ragowar rana fa an fahimta ma'ana wancan ya dan saya ne yanzu kuma da ya ga annabi ya ce dole lalle sai ya sauka ya abin nan ya haɗa musu farko shine sai fito ya sarra abin ya ce ya rasulullah akwai farkowar rana fa ka a sharuwa ka a sharuwa azumi kare qala annabi tsira da amince tsara tabbata a gare shi ya ƙara maimaita magana sai ya ce inzil fajdahlan nace baka ka sauka ka haɗa mana farko qala wannan sahabi da ya ga ya kasa kai jayayya ya shiga cikin wata matsala kuma ta daban fa nazala sai sauko daga kan abin hawan shi fajadaha lahum ya hada musu farafaro fa shariba rasulullahi sallallahu alaihi wasallam annabi jira da amince tsara tabbata a gare shi ya daga wannan farafaro din ya sha kuma qala sai da ya sha sannan kuma za a yi musu karatu haka ake dama idan kai wa mutum gyara ko za ka yi mutum gyara akan abu kada kai masa kurman gyara an san kurman gyara shine kai masa fada akan abu baka gaya masa dalilin da kai masa fada an fahimta kai masa fada akan abu amma bai san abin da ya ba shi kansa ballantana ya gyara a nan gaba lokacin da annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya ce ka sauka kai mana kaza ya ja aka yi nabi aka yi na uku sai annabi ya ce na ce ka sauka kai mana kaza da ya sauka ya yi yanzu a gaya masa abinda nan gaba shi kansa ya zamto malami akan matsalar duk lokacin da abin ya tashi zai karatu akai insha Allah ta'ala thumma qala sannan sai annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ce idza ra'aytumul layla qad aqbala min hahu duk lokacin da kuka ga sharadin ka'ida shine duk lokacin da kuka ga dare ya fuskanto ta nan ta ina kenan ta gabas faqad aftara as-sa'im to hakika mai azumi yayi me ya sha ruwa ya yi buɗe baki kaga wannan hasken da kake gani da kace law amsaita abin da yake nufi shine rana ta riga ta faɗi amma haskenta ne bai gama gushewa kamar da na gaya muku wannan hasken na rana wannan ƙwallon ranar wannan hasken shi ake shi ake nema kawai ya bace ya kauce shi kina rana ta faɗi amma za ku ga ko da wannan hasken ya kauce akwai me akwai ja haka ne shi ne ake ce mata shafaki shi kuma wannan jan yana kaucewa lokacin sallar isha ya shiga tafiyar hasken rana shi ke nuna shiga sallar magariba wannan jajajajen shi kuma ɓacewarsa shi ne ke nuna shigar sallar isha da zarar ka nemi wannan jan ka rasa shi ke lokacin sallar isha ya shiga to shi sa yan uwa babban abin da yake akan ka shine da zarar in za ka iya tantance kamar da na faɗa ba za ka iya tantance lokacin faɗuwar rana da rana ita kanta shi ne abinda shari'a ta fi so idan kuma za ka iya ba sai da agogo ko da kira sallar unguwarku sai da kira sallar ne shi ya danganta ku wani lada ne sai ya ci abinci ya cika cikinsa ko sai ya sha ruwa sannan sai kira sallar haka ne kaga idan ka ce za ka jira lada ne ya kira sallar sannan ka sha ruwa mai bishi a lokacin ma ranarsa ta riga ta faɗi cikinsa a cike yake kuma kana jira yawa sai dai alhamdulillah akwai irin yan application ɗin da ake na waya za ku ga akwai lokutan shiga sallah lokutan da alfajir yake ketowa lokacin da rana take zuwa tsakiyar sama lokacin da rana take zawali lokacin sallah azhar kenan ko da kuma lokacin sallar la'asar faduwar rana lokacin sallar isha duk suna kawowa alhamdulillah wannan abu ne da yake gaskiya zai sauƙi abubuwa saboda ka babu laifi ka amfani da irin wannan application din babu kuma idan ka duba ka ga rana ta rinka faɗa lokaci ga babu laifi da ga lokacin yayi shikenan sai ka sha to amma dai kasance ka ce tashi sosai da sosai sai ci bikin yawa kada kada ya kasance ka je ka sha kuma a lokacin abin wa ashara bi yadihi qabla qibala al-mashriq annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yayi nuni da hannunsa zuwa a inda rana take hudowa shine gabas kenan ma'ana idza aqbala al-laylu min hahuna faƙad aftar sa'im idan dare ya fuskanto ta nan wajen ta gabas kenan to shi kenan mai azumi ya riga ya sha ruwa ko ya karya azuminsa ko bai karya azuminsa qauluhu fadin annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi a cikin wannan hadisin da yace ijdah bijimin thumma dal da jimin sannan kuma da dal thumma ha'un muhmalataini sannan da ha'un guda biyu da ha'un da dalun din da ha'un din dukkanin su marasa dubu ai ikhlidi sawiq bil ma'i as-sawiq gari kenan gari ne ka sauka ka cakuɗa mana shi da ruwa shine farfaro ɗin ko yawa gari ne da aka samu garin sai a ɗan sa ruwa haka sai a ɗan gauraya shi sai a sha wani lokaci in mutum yana da zuma sai ya sa zuma a ciki ko abin da ya kamata ka sai shi shine dai ko ka ce ko kunun zaki dai da Hausa za a fi ganewa in ka ce faro faro ko kunun zaki zai fi fitowa fili Allah subhanahu wataala ya samu dace wa an Salman ibn Amir al-Dabbi as-sahabi radiyallahu anhu wannan hadisi an karko daga Salman dan Amir ad-Dabbi sahabi ne na Annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi shi kuma Allah ƙara masa yarda an annabi sallallahu alaihi wasallam yace daga Annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi qala yace idza aftara ahadukum idan ɗayan ku zai yi buɗe baki falyuftir ala tamrin yayi buɗe baki da dabino idan ɗayanku zai yi buɗe baki to ya samu dabino ya kasance shi ne abinda zai ci ya yi buɗe baki da shi fa'in lam ya jid idan bai samu dabino a matsayin abinda zai buɗe baki da shi ba falyufir alama'in to ya buɗe baki da ruwa ya samu ruwa ya sha fa'in na hu tsahoro saboda ruwa abu ne mai tsarki shi sa idan mutum ya nemi dabino ya rasa babu laifi sai mutum ya samu ruwa makwarwa ɗaya ko biyu ya sha shi kenan ya ishe shi رواه أبو داود والترمذي وقال حديث حسن حديث نجا بشما yana bayani ne game da abin da za a ci saboda haka zamu karanta shi insha Allah ta'ala sai mu hada su mu bayani wa an Anas radhiyallahu anhu qala an karbo daga Anas dan Malik yadda Allah ta ƙara tabbata a gare shi yace kana rasulullah sallallahu alaihi wasallam annabi tsira da aminci su ƙara tabbata a gare shi ya kasance iru qabla an yusalli ala rutabati ya kasance yana yin buɗe baki qabla an yusalli kafin yi sallah abinda annabi tsira da aminci su ƙara tabbata a gare shi ke fare shi ne buɗe baki kafin ya je yi sallah sai ya sa wani a bakin sa sannan yake zuwa yi sallah amma da bai ke buɗe bakin shine aka ce ala rutabati akan abubuwan da suke masu masu ruwa su ne rutabati kamar kayan marmari kenan kayan marmari irin su kankana ko ka ce irin su abarba ko haka da kayan marmari abin da yake mai ruwa-ruwa fa'in lamtakun rutabatun idan abin da annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi zai yi buɗe baki da shi bai kasance abubuwa masu ruwa-ruwa ba fatumairatu to sai da yan dabinai tumairat tasghir ne na tamaratu yan dabinai yan kadan yan guda uku haka ko yan ko ɗaya ko abin da kamar haka yan kadan dai sai annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi sai ya samu sai ya ci fa in lam takun tumairatu idan abin da annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi zai buɗe baki da shi bai kasance dabino ba dabinon ma bai samu ba hasa hasawatin min ma'i sai ya samu ruwa kuma sai ya kwankwada sai a samu makararwa kuma sai a sha shi kenan sai a je a yi sallah rawahu abu dawud da tirmidhi wa qala hadithun hasan wannan hadisi al-imam abu dawud ya fitar da shi da imam tirmidhi imam tirmidhi ya ce hadisi ne da yake hasan dan uwa a wannan hadisan da malai kawo guda biyu da wasu daga cikin hadisai wanda malam bai kawo ba dukkanin su hadisai ne da suke mana bayani game da abin da mutum ya kamata ya ci a matsayin koyi da annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi tunda umarni ne annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yace idza afqara ahadukum falyufir ala tamr ala tamarat ala tamrin ko tamarat idza inda a ce annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ci kawai yayi bai yi umarni ba to wasu za su samu ta cewa amma bayan ya ci kuma ya umarni a ci ko shi sa sunna ce mai zaman kanta idan mutum zai buɗe baki bayan ka yi buɗe baki da gaggawa ka gaggauta buɗe baki abinda ake so shi ne ka nemi abin da yake mai ruwa ruwa ka ci idan baka samu abin da yake mai ruwa ruwa ba ka samu dabino idan baka samu dabino ba ko ruwa ne ka samu ka karba shi kenan yayi malamai suka ce hikimar da yasa aka ce a samu abin da yake mai ruwa ruwa musamman abubuwan da suke masu dan zaki zakin nan zakin su daga Allah subhanahu wataala yake baya cutarwa irin cutarwa da zakin abin da yake zuba shi ake asalin kamar misali ka samu wata coca-cola ko mirinda ko abin da ya kamata kaga duk wani abu ne da yake asali zakin me ake masa zuba shi ake ba asali a cikin abin yake ba amma gwanda ko abarba waye zuba zakin waye sa zakin asalan Allah subhanahu wataala haka ne shi yasa kamar yadda naga Muhammad Salih Usman ayi ambata cewa yace innal halawata allati fi tamr zakin da yake cikin dabino da sauran kayan marmari da suke daga Allah madaukakin sarki zakin yake yace hi asra'u shay'in su ne mafiya sauran abu ya taqabbalahu al-jism wanda a jiki yake saurin karba min min anwa'il halawa daga cikin abubuwan da suke masu zaki wa innaha tasri ila al-uruqi fawran kuma wannan zakin yana saurin shiga jijiyoyin mutum ya buɗe masa su cikin gaggawa don duk abin da zai zo a bayan su kuma ya samu zai zauna abin nufi shi ne lokacin da mutum ya daɗe babu abinci a jikinsa to a lokacin abin da ake bukata ba a bukatar mutum ya samu abinci da yawa ya ta ci wanda ba ƙaramin illa ba ce a likitance wannan illa ce tun da alfitar yake tufa ka ƙara cin kuma ba sai da rana ta sai da rana ta faɗi kuma kawai lokaci guda sai ka zauna ka samu abinci kai ta narka kai ta ɗiba to wallahi wannan matsala ce abin da ake so shine yadda cikin ya daɗe babu to ka ɗan fara masa a hankali hankali shay'an fa shay'an in ka ɗan samu ruwa ka sha da ɗan dabino haka to sai gabari sai ka je kai sallah in ka je kai sallah babu laifi ka ɗan samu wani abu shi ma mara nauyi ka ɗan zuba dai haka a hankali a hankali yadda jikinka ba zai nauyi ba idan aka samu lokaci ka je kai sallar ashan to idan ka zauna sai ka haƙi duk abin da kake so ka haƙa babu ne amma da zarar an sha ruwa inda mutum ya samu abinci ya ci wallahi na dawo illa a jiki sosai da sosai bar ma idan mutum yunwa ta ci ta ci shi sosai yunwa ta yunwa mutum ya samu abu ya ta ci idan ba isa ba yakan iya jawo halakar mutum to shi sa abin da ake so a hankali a hankali ake sa a rikon to su waɗannan abubuwan da mutum zai sha masu ɗan zaƙi-zaƙi dabino ko kankana ko abarba ko waɗannan abubuwan kayan marmari suna da zaƙinsu baya cutarwa a jiki sannan kuma suna buɗe uwar hanji da kuma jijiyoyin mutum yadda duk abin da mutum zai sa daga baya za su saurin karɓa yanzu kun ga bambancin da yake tsakanin zaƙin da waɗancan abubuwan suke ɗauke da shi da kuma zaƙin da irin mirinda ko coca-cola take ɗauke da shi akwai wani likita a asibitin malam aminu kano da muka yi muka tattauna da shi yake ba mu labari cewa ya ce wannan kwalba ta mirinda ko kuma roba ta mirinda guda ɗaya ko ta pepsi ko duk wani lemo da ake sha irin masu zaƙin nan ya ce guda ɗaya idan ka ɗauka ka sha daidai yake da ka samu irin siga mai ƴaƴa an san siga irin mai ƴaƴan nan ko daidai yake da ka samu guda ashirin da ɗaya ne ci mana ko da biyu ka sa a kofi ka jiƙa shi a ruwa ka ɗauka ka kurɓe ka shanye wallahi abin da ya ce mana kenan likita ne a asibitin mala abin so wannan roba ɗaya da karka sha kana da mishi ido kana abin sai daidai yake da ka samu sukari mai yaya guda 20 da wani abu 20 da wani abu ne daidan ya kashe irin abin da ya gama ka samu ruwa a cikin kofi ka zuba ka damu shiga damu shiga ka daga kashin ya kake gani ina fata an fahimta haka al'abari yake to amma waɗancan ba sa ɗauke da irin wannan siga da irin wancan yake ɗauke da shi to shi sa akwai buƙatar duk mutumin da ya kai azumi ya ba a hankali ya ba a hankali kada mutum ya ce sai ya rama yin wanda yake kama abin da yara ce idan yaro ya azumi sai ka samu ya tara abinci kala goma a gabansa ya siyo wancan ya aje ya siyo wancan ya siyo wancan ya siyo wancan ya siyo wancan wai abin da yake so wahalar yin wanda ya sha ba yake so ya rama duk sai ya rama yanzu tun da an riga an sha ruwa shi ne sai ya ci wancan ya ci wanda kuma an yi bangare a wajen kuma shi ne sai da safe sai da safe to kada kada mu kasance ulaika kal anami bal hum adall walladheena kafaru yatamatta'una wa ya'kuluna kama ta'kulu al an'am wan nar kada mu kasance haka an rana suke da irin wannan cin kada mu kasance haka sannan abu na gaba wasu suna cewa akwai wani hadisi hadisi ne amma kitabar ra'asi ne kawai wanda wasu suke faɗa cewa idan mutum bai samu ruwa ba bai samu dabino ba bai samu rutabatin ba duk abin da shari'a ta ce samu ya shaji bai samu ba wai sai suka ce mutum wai ko dan yatsansa ne haka ya daga wai ya tsotsa kai bai cikin sa haka an fahimta wannan ba wannan ba shari'a bace shari'a bata zo da shi ba wasu ma abin da suke faɗa shine wai tattara rigar sa haka ya tofa yawo ya lashe yawo wannan shi ma duk ba shari'a bane abin da shari'a ta ce shine abin da ka samu shi zaka ci idan babu fa ka hakura idan babu ka hakura abinda ka samu shi zaka ci idan babu kuma insha Allah ta'ala sai ka hakura ba lalle sai ka ci ba Allah subhanahu ta'ala ya samu dace babu amri sa'ibi bi hibbi lisanihi wa jawarihi anil mukhalafati wal mushatamati wa nahwiha babin da zai bayani game da umarni wa mai azumi da kiyaye harshensa da gabansa anil mukhalafat daga dukkanin abin da yake saba wa shari'a wal mushatamat wal mushatama shine da zage-zage ɗura-ɗuran ashar maganganu marasa kyau wa nahwiha da makamantan waɗannan wato abinda wannan babu yake so ya karantar da mu shine idan ka ɗau azumi musamman ramadana da muke dab da shiga Allah subhanahu wataala nuna mana shi idan ka ɗau azumi shin meye bambancin ka lokacin da kake azumi da lokacin da baka azumi idan ka meye bambancin sa lokacin da kake cikin kwanakin azumi da kuma lokacin da baka cikin kwanakin azumi shin abin da kake kallo kafin azumi yanzu shi ka cigaba da kallo ko kuma ka taƙaita kunnanka abinda kake ji kafin kwanakin azumi su shigo shin har yanzu bayan shigowar azumi su kake ji hannunka abinda yake tabawa wanda ba daidai ba kafin shigowar kwanakin azumi har yanzu bayan shigowar azumi dan uwa shi kake tabawa inda kafarka take takawa ta ji kafin shigowar azumi na saban Allah madaukakin sarki har yanzu kafarka tana takawa ta ji wajen bakinka abin da yake faɗa yake furtawa kafin kwanakin azumi har yanzu yake faɗa shi ne abin da babu yake so karanta da mu idan har shi har yanzu shi ne baka canza ba to wannan azumin ka kawai kana sauke nauyi ne amma baka da ladan komai a wajen Allah madaukakin Allah ya kiyaye za mu zo mu ji insha Allah ta'ala wallahi mutum ba shi da ladan komai ba abin da zaka samu shi sa ɗan uwa dole ne mu yi wa kanmu kiyamar laifi har ma kiyamar nahar dole sai mun wa kanmu Allah subhanahu wata'ala ya shar'anta azumi yace ga dalilin da yasa shar'anta azumi da shine la'allakum tattaquna kutiba alaykum as-siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaquna babban manufar yin azumi shine tsoron Allah to duk wanda azumin sa ba zai haɓa masa tsoron Allah ba mai amfani azumin sa yan uwa duk wanda yake azumi yaga azumin sa baya canza masa zuciya ayyukansa ba su canza ba maganganunsa ba su canza ba wallahi ya bincike azumin sa Allah mutum ya bincike azumin su ba shi da amfani dole ne ka ka samu canji a maganganunka abubuwan da kake ji abubuwan da kake kallo abubuwan da kake faɗa matuƙar watan azumi ya kama to insha Allah ta'ala sai a sanya azumin ka daga cikin azumin waɗanda ake sa rai zai ƙara musu tsoron Allah madaukakin sarki Allah ya samu daga ciki an abi hurairah radiyallahu anhu qala hadisi na farko malam ya ambata mana hadisin Abu Huraira yarda Allah ta tabbata a gare shi yace qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzon Allah tsira da amincin Allah ta tabbata a gare shi yace idza kana yawmu sawmi ahadikum idan ranar azumin ɗaya daga cikin ku ta kama ko ta kasance ya kasance ɗaya daga cikin ku ya wayi gari yana azumi fala yarfuf kada yi kwarkwasa shine arrafasu kwarkwasa abinda ake cewa ake kira arrafasu shine kullu dawa'il jima duk wani abu da yake bayuwa na magana ko na aiki wanda zai kai mutum zuwa ga jima'i shine ake nufi ko zantuttuka na batsa ko wani aiki na batsa ko wani kallo na batsa ko duk waɗannan abubuwan da suka shafi a rashin kyautawa shi ake kira da arrafaf wannan maganar annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yake faɗa yace idan ranar azumin ka ta kama dan uwa ka kaddara kamar ga annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi a gaban kai ne maka magana ka kaddara kamar da kai ake cewa idan ranar azumin ka ta kama dan uwa falatar ko kada kai kwakwasa kada kai karkwasa kada ka je ka zauna kuna zanta cikin da bata dace da bai dace ba kai da dan uwanka kowanne irin zance matukar bai dace ba kada ku kada ku yi shi ku bar shi yanzu kuna wani lokaci ne da yake da wani hukunci na daban wanda sauran lokutan ba su da shi to ku kiyaye wannan lokutan saboda Allah subhanahu wataala ya bashi alfarma ta musamman ka kiyaye alfarma Allah madaukakin sarki wa man yu'azzim sha'airallahi fa innaha min taqwal qulub haka Allah madaukakin sarki ya faɗa wala yaskhab kada mutum ya rinka ihu yana hayaniya idan aka zauna ana hira ana tattaunawa ya kasance duk wanda ya zo wuce muryar ka ake ji kana ihu kana ƙaraji ana ɗura-ɗuran a shari'a ana abin da ya kama da to annabi tsira da amince tsara tabbata a gare shi yace ka takaita fa in sabahu ahadu idan wani ma ya zage shi aw qatalahu ko kuma ya neme shi da fada kamar da kamar da zaku ga galibi zuciyoyinmu a kusa suke musamman ma lokacin azumi saboda lokacin azumi galibi kowa akwai yunwa tattare da shi satin da ya wuce na gaya mana cewa galibi mutumin da yake cikin yunwa za ka same shi a cikin fushi ba ka ba ne galibi mutumin da yake cikin ruwa da wahala ba ka samu fushi a tattare da shi musamman lokacin shan ruwan sai kaga ana targima wannan ya ciwo da mashin wannan ya ciwo da mashin wannan ya buga wannan wannan ya danna wannan ashar wannan ya zage wannan haka haka za a yi ta yi kowa ba da azumi a bakinsa zuciyar mu duk a kusa take to ga abinda annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya gaya mana gaba daya yace fa in sabahu ahadun aw qatalahu idan wani ya zage ka ya zage ni ya zage shi ko ya neme ka ko ya neme ni ko ya neme shi da fada ga abinda zamu ce masa falyaqul sai ka ce masa inni sa'imun ni azumi nake yanzu ba lokacin fada bane yanzu ba lokacin rigima bane ba lokacin zagi bane yanzu ba wai na gaza bane ban iya zagi ba ko ban iya kura ashar ba ko ban iya fada ba ko ban iya naushi ko ku ko ku tuko ba duk ba haka yake nufi ba abinda yake nufi shine Allah maɗaukakin sarki ya ce da yin ibada a cikin ibadan na kuma na yi haƙuri to ina bin umarnin Allah ne saboda haka yanzu ba lokacin faɗa ba shi in za ka ga ko da ba lokacin azumi ba ne ko a cikin gosulo duk mai tafiya akan abin hawa a garin na ya san yadda ake mutum zai zo ya maka rap driving kai masa magana kuma shi zai zage ka shi fe maka laifi amma ka ce masa bawan Allah ya ka sai ya dura maka shi da ya wuce shi kenan sai ya tafi shi yana gani kuma ya ci banza wallahi tallahi bai ci banza ba in bai wasa ba wannan zagin da ya maka wallahi sai hana shi shiga aljanna wallahi wannan zagin da ya dura maka ashar ranar tashin kiyama sai hana shi shiga aljanna wallahi so da ladansa za a yi ba a baka shi yasa wani bawan Allah yake ban labari ya ce kasashen kasar saudiya wasu saudiya ya je kiban labarin ya cewa irin wannan abubuwan da ake da ka taɓa mutum ya zage ka da sauransu ya ce idan suna tafiya a cikin gosulo da sauransu idan wani ɗan gogi wani ko ya masa wani laifi da sauransu da ya zo da magana sai ka dace masa salli ala nabi salli ala nabi shikenan kawai sai za su gaba da harka ba faɗa ke salli ala nabi an ce baka salli ala nabi sai ke asha saboda Allah da amma mu ba wani ko salli ala nabi ka ce masa wallahi sai kudin da mama asha wallahi sai kudin da mama su ba ruwansa da sallar alim shikenan zuciyar mu ce ga tana da a kusa Allah ya shirye da mu gaba kowa kowa kamar fa wato abin da na fahimta shine kamar so so nake kai mun laifi ɗaukan sa akan kamar za ga so so kake dan uwanka musulmi maka wani abu kai masa wani hukunci da ba daidai ba muttafaqun alai wannan hadisi bukhari da muslim ne suka rubuta shi hadisi na karshe wanda zamu daka a kansa insha Allah ta'ala wa anhu wannan hadisin shi ma an karbo shi daga Abu Huraira qala yace qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam manzon Allah tsira da amincin Allah ya tsara tabbata a gare shi yace man lam yada qawl az-zur wal amal bihi wanda duk ba zai bar ko bai bar faɗin ƙarya ba azzur shine ƙarya faɗin ƙarya faɗin zancen ƙarya wal amala bihi da kuma aiki da ita ƙaryar wanda duk ya san yana azumi ba zai iya daina ƙarya ba ba zai iya daina aiki da ƙarya ba annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ce falaisa lillahi haja fi ayyada ta'amahu wa sharabu Allah maɗaukakin sarki ba shi da buƙatar wannan mutumin ya daina cin abincinsa kuma ya daina shan abincinsa Allah ba shi da buƙatar haka kamar a fakaice abin da ake ce maka shine ka je ka ci gaba da cin abincinka da abin shanka azumin ka azumin banza ne Allah baya so ba haka bane abin da hadisi ke gaya mana kenan falaysa lillahi hajatu Allah ba shi da bukatuwa fi ayyadha ta'amahu wa sharabahu shi wancan mutumin da yake zancen ƙarya ko yake aiki da ƙarya ya daina cin abinci ko ya daina shan abinci Allah Allah ba shi da bukatar wannan eh saboda Allah idan mana azumi tsakaninmu da Allah azumin azumin yana hana mu yin ƙarya tsakani da Allah kowa ya tambaye kansa azumin da kake yana hana ka kaɗan waya kai ƙarya a kira ka kana nan hausa yan kifi ka ce kana ɗan abundi ce wallahi sauran iris ga nan ɗan abundi kuma kana nan zaune a hausawa kana shagalin ka kana azumi kuma azumin mu baya hana mu yin ƙarya baya hana mu kuma aiki da ƙarya ga abinda annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya faɗa Allah ba shi da buƙatar azumin mutum to shi sa ƴan uwa wato mu rinka ɗaukar watan azumi wata ne na musamman wata ne na daban ya sha bamban da sauran watanni duk ɗan abubuwan da muke ɗan yi na gefe haka mana ɗan rara gefe da sauransu na sako da sauransu mu haƙura da su mu dena mu kau da kai mu jure don mu yi wannan azumin na kwana 29 ko 30 lami lafiya Allah maɗaukan sarki ya karɓa mana shikenan sai kaga idan Allah maɗaukan sarki ya so ka da rahama da shirya wannan kwana 29 da kai ko 30 ka kau da kai ga abin da kake so na sako ka daina yinsa wallahi sai ga Allah ya tabbake ka kuma har abada kuma ka daina shi ka daina shi kenan abada dama ai amfanin azumin kenan idan ka shiga wannan kwana 29 wani wata tarbiyya ce kake ta musamman wanda abin da ake abin da ake fata shine bayan kwana 29 ko 30 a ga tasirin tarbiyya kuma a ta tarbiyya wancan abin da kake ko da baka daina shi gaba ɗaya ba ka rage ya fara fita a kanka saboda tun da kai kwana 29 ba ka yi zumi hana kuma ka daina shi gaba to gaskiya yan uwa bari a kiyawa gaya kan mu gaskiya mu daina yaudarar kan matukar mana so mu azumi Allah madaukan sarki ya karba tunda azumin da Allah ake wa babu wanda ya isa a cikin mai ce zai wa Allah tilas dole in azumi dole sai Allah ya karba babu shi babu shi mutanen kirki nagari abinda Allah ya bamu labari a kansu shine idan suka aiki na kirkin ma zuciyar saurawa take tana jin tsoro da firgici shin Allah ba ya karba ko bai karba wallazina yu'tuna ma ataw wa qulubuhum wajlatun annahum ila rabbihim raji'un sun yi duk abin da suka yi na aikin alkhairi amma wa qulubuhum wajlatun Allah ce zuciyarsu a cikin tsoro take da firgici annahum ila rabbihim raji'un za su koma ga Allah shin wannan aikin da suka yi mai Allah ya karba to tunda ka san aikinka ba ka da tabbas Allah zai karba ko ba zai karba me yasa ba za mu tsaya mu kyautata shi ga abin da Allah ya ce mu kiyaye da azumin nan idan muka kiyaye shi zai karba azumin nan to me yasa ba za mu kiyaye shi ba me yasa mu zami abin da muka ga dama ko mu tsammani tunda mun yi ka daina cin abinci daga bullowar alfajir zuwa faɗuwar rana shikenan kawai ka sake wani dole sai Allah ya karba ba haka bane ba haka bane mutum zai je azumin sa na kwana 30 ya ga ko ɗaya daga ciki ba ba karɓa ba wallahi ko to duk sharɗan da ake so a cika ba a cika kai baka cika su Allah subhanahu wataala ya samu dace Allah shirye da mu za mu dakata anan insha Allah ta'ala saboda lokaci abinda muka faɗi daidai Allah ya ba mu ladan gaba ɗaya kuskure da muke Allah subhanahu wataala ya fi mana وصل اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك ولا حول ولا قوه الا بالله والسلام عليكم